الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رضي الله عنه شيخ رضي الله عنه أشكونا بيت السلام كرم كائنا شيخ فكل ليل بعده نهار وكل عسر بعده يساري ويسار فكل ليل dukkan wani dare ko bin duhunsa ba da hu bayan daren nan naharun akwai yin akwai hasken yin dare bai taɓa dawama shi kadai ba tare da hasken yini ba wa kullu usrin dukkan wani tsanani da ka gani a rayuwa to ba da hu bayan sa ya saru akwai yalwa tsanani bai taba dawwama ba har abada ka gane ai wa kullu layli ai kowanne dare hadha masalun lil qabd allazi huwa lahizun lin nafsi fi wannan misali ne da shau yake bugawa da dare lil qabd ga damkewar arziki na ubangiji allazi huwa la hazu bin nafsi fihi ko ko allazi huwa la hazza bin nafsi wanda babu rabo ga rai fihi a cikin sa ka gane ai shine wato abin da ya shafi tsanani na rayuwa wanda an kwatanta shi da dare kamar mutum baya samun komai na amfani a cikin sa li'annahu domin shi a tsanani na rayuwa wanda shehu ya misalta shi da dare shi tsanani yahudunul kalba yana bakanta zuciya wa menene wa yasu'ul wajha yana muna na fuska mutum yana cikin tsanani na rayuwa kaga fuskarsa sai ka ganta a turbule ba ta da kyan gani ka gane ai yana bakanta zuciya kuma yana nuna fuska yana muna na fuska ya'ani abin da yake nufi da iza janna alaika laylul qabr idan daren nan na damkewar arziki janna alaika yayi duhu gare ka yayi kirin layuwa tai kunci tai tsanani to fala budda laka ba makawa gare ka min al adabil kamil a samu cikakken ladabi a tare da kai ma'ar rabbi tare da ubangijinka tsananin nan kare ya sa ka muna ladabinka ga ubangijinka ina fata an gane likai ta kuna domin ka kasance min ahalil wuddi daga ma'abota soyayyar ubangiji wal qurbi da kusantar ubangiji wa huwa tumanina shine nutsuwa wannan shine asalin nutsuwa da aka ce alabi da zikirin lahi tattaɗin wa innul kulubu da zukatan waɗanda suke wa ubangijinsu kyakkyawan ladabi in tsanani ya zo baya bambanta su da halin da suke ciki a lokacin yalwa tsakaninsu da Ubangijinsu. Shi ne asalin tsumani na nutsuwa, walwaƙari da nutsuwa ta zuci, wasu kuni da nutsuwa ta gaɓoɓi, tata majarin a ƙadari a ƙarƙashin magudanar ƙaddara. Mutum yana samun nutsuwa da yadda ƙaddara ta juya. Da ana cikin halin yalwa yana da nutsuwarsa tsakaninsa da Ubangijinsa. Yana cikin kunci in hali ya juya to yana da nutsuwa tsakaninsa da Ubangiji. Wabudu da kuma komo wasu ilal wahidi zuwa ga makaɗaicin sarki alƙahari mai yawan linjaye. Billajai da fakewa da yake yi idan tsanani ya same shi ya fake ga Ubangiji da shi ne fakewa ga Allah shi ne ka dawo ka yi ta addu'a shi ne fakewa ga Ubangiji. Wal adrari da kuma samuwar tsanance-tsanance na rayuwa duka zai sa ya komo ga Ubangijinsa. tsananin ba zai nesanta shi ga Allah ba zai ƙara kusanta shi ne ga Allah domin a lokacin zai zage dantse wajen roƙon Allah da addu'a akan ya yaye masa wannan kunci da tsanani kaga har yanzu dai ya ƙara gudowa ya fake zuwa ga Allah la manja wa la malja'a kenan illa ilai wa in kunta kazalika in dai har ka kasance haka duk tsanani duk rintsi baya raba ka da ubangiji to labudda ba makawa a cikin wannan yanayi naka an tushirika alaika shumusul basri ranan nan ta shimfidar arzikin ubangiji kana cikin tsananin nan za ka ta shiriku alaika ta ta hudo gare ka ranar shimfidar arziki a kishiyar alqabdu kenan alqabdu da albasu kana cikin alqabdu idan kai haƙuri ka samu nutsuwa da ubangiji ka ka komo gare shi ka fake to kana ciki yadda kasan duhun daren nan zai yaye ka ga hasken rana ya bayyana to haka nan shumusul basdi lanai kunnan na shimfiɗar arzikin ubangiji to shiriku alaika za ta kyalkyala gare ka allazi wanda huwa shabihun wannan shimfiɗa arzikin shi ne aka kamanta shi a wancan baiti bin nahari da hasken yin ya ce fa kullum lailin ba'da hu naharu ai bi ma'ana dukkan tsanani bayan sa akwai yalwa li'annahu ko domin a cikin domin shi lamarin yanda yake fi a cikin hasken yini hazzul lin nafsu akwai buƙatuwa ga rai ka gane ai ko kuma shimfidar arzikin da aka kamanta shi da yini akwai bukata ta zuciya ta dan adam min alfarahi na samun farin ciki wasu ruri da murna wa tsarabi da jin daɗi a zuci wal huguri da farin ciki fa kullama janna alaikan lailu duk lokacin da dare yayi kirin yayi duhu gare ka daren na ashabihu shi ne aka kamanta shi bil qabdi da damkewar arziki to duk lokacin da wannan daren ya maka duhu ya yi kirin arziki ya yi kunci rayuwa ta yi wahala ko? to wannan ba zai taba kasancewa ba illa a kabahun naharu face sai hasken yini ya bibiyi wannan duhun daren hasken yini ku a shebihu shi ne makamanci bilbas da shimfiɗar arziki to fala da wama li ahadihima ko li ihdahuma akwai alif tsakanin dalun da ha'u wala dawama li ahadihima babu dawama ga kowane ɗayan su shi albasu da alqabdu din ko kamar yadda ka san dare ba zai dawama ba dole gari zai waye yanda ka san yini hasken yini ba zai dawama ba dole rana za ta fadi a shiga duhun dare to haka nan damkewar arziki da kuma shimfidar arziki wala dawama li ahadihima babu dawama ga kowane ɗayan su biduni da akari ba tare da ɗayan ba yadda kasan Allah ya ce yi kushin lailan nahara ya rubuhu hasisa Allah yana lullube hasken yini da duhun dare duhun daren yana nema hasken yinin da gaggawa ko wadda kuma yana cewa yulijin lailatin nahari wa yulijin nahara fil lail yana shigar da hasken yini a cikin duhun dare yana shigar da duhun dare a cikin hasken yini koyaushe haka suke caccanjawa ba guda ɗayansu da zai dawwama ba tare da ɗayan ya zo ya maye masa ba to kazalika haka nan ladawa malis shururi babu dawama ga sharrori da ma'ana kuncin rayuwa da mutum yake ciki ba zai taba dawama ba biduni sururi ba tare da farin ciki ya zo ya maye gulbin wannan tsanani na rayuwa ba sai dai rashin haƙurinka ne kawai yayi yawa bal ka sani huma su su biyun nan ashururu da asururu ya ta'aqaba ni suna bibiyar juna wannan ya mayewa wannan wancan ya mayewa wancan ka ta'aqubin laili wan nahari kamar bibiyar dare da kuma hasken yini yanda suke bibiyar juna to haka nan yalwa da tsanani suke bibiyar juna wannan kuma haka yake da hikimatin a dalilin wata hikima ya alamu hal azizul jabbaru wanda sarki Allah mabuwayi aljabbaru mai iko ya alamu shi ya san hikima da take cikin wannan da bai dawomar da talauci ga kowa da kowa ba bai kuma dawomar da yalwa ga kowa da kowa ba to Allah shi ya baro kansa sanin dalilin ko hikimar da ya sa ya yi haka sai ce wa kullu usrin dukkan wani tsanani da ka gani a rayuwa ayi dikun kuncin rayuwa wa shiddatin da tsanani to ba'adahu ai ba'ada zawali bayan gushewar tsananin nan wa kashfihi da bayan yaye wasa ya ati al-yasaru sauki yana zuwa ai arha'u yalwa wal farahu da farin ciki ko kuma kala sannan shehu abaiti ne biyun nan yana cewa kai ba maganar wai wa kullu usrin ba'dahu yasaru ake magana ba a bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al-adnani bal ba ma batun wai sauki yana tare da tsanani ba a'a kullu usulin dukkan tsanani guda daya to ba da hu bayan ya shuda yusrani akwai sauki guda biyu saukin ba guda ɗaya bane guda biyu ne shi tsananin ne guda daya amma saukin guda biyu ne kama ata kamar yadda hadisi ya zo an ahmada daga manzo Allah al-adnani jikan adnani ka gane wannan magana hadisi ce cewa dukkan tsanani daya to sauki biyu ne yake tare da shi walaysa kullu usrin ba'dahu yusrun ko eh ba wai kowanne tsanani daya bayan sa sauki daya ne faqad kadai ba a bal huwa yusrani sauki biyu ne yake tare da dukkan tsanani guda daya kama kala ko a shehu kamar yanda shehu radiyallahu anhu a wannan baiti ya faɗa wafkan domin dacewa li qaulihi ga fadin Allah jalla jalaluhu a cikin alam na shara da yace fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Allah ce fa inna yusran shine ismu inna fa inna yusran hakika sauki ma'al usri yana tare da tsanani sai sake cewa inna hakika yusran sauki ma'al usri yana tare da tsanani kaga a zahiri anan usru bi ne yusru ma bi fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ana ai kowanne a zahiri kowanne guda biyu ne to wa zalika dalilin wannan anna Allah ta'ala shi Allah ta'ala zakarar usra ya marratai ya ambaci tsanani sau biyu a zahiri a cikin ayar farko da aya ta biyu wa zakarar yusra sai ya ambaci saukin marratai shi ma sau biyu aiban kamar yadda ya ambaci tsananin shi ma guda biyu a ayoyin guda biyu walakin sai dai inda al'arabi a wajen ka'ida ta larabawa masana luga ta larabawa innal ma'rifata ita ma'rifa alif da lamun din nan idza uidat ma'rifata in aka sake maimaita irin ta a gaba ma'rifa irin ta to tawahada tana dunkulewa ta zama guda daya wancan inna ma'al usri da inna ma'al usri da fa inna ma'al usri duk abu ɗaya ne tunda dukkan su alif da lamun fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran ka gane ai a ka'ida sun haɗu sun zama abu ɗaya tawahadat nukura wannan ma'arifan guda biyu in ta mai idan ta mai mai tu to tana zama guda ɗaya ne kaga tsanani ya dukkule ya zama guda ɗaya kenan li'anna lama saniya domin lanjayin nan na biyu lil ahadi domin sabo ne da yayi da lanjayin nan na farko ka gane ai na al'usur al'usur din amma wa idza uidatin nakiratu idan aka maimaita nukura yusuran aishi nukura ne babu ayyub da lamun ba ma'arifa ba ne. Idan nukura ce aka maimaita ta nakiratan ta sake zama nukura a gaba ba ma'arifa ba. Yanda aka faɗe ta a bayan nukura haka aka sake maimaita ta nukuratan a matsayin nukura to ta'addada tana kidayuwa. Waccan daban wannan ma daban. Sun ka haɗa su sun zama guda biyu kenan. ita ko marifa in tamo mai tana zama abu ɗaya ne saboda haka kaga tsananin ya zama guda ɗaya shi kuma sauƙin ya zama guda biyu inda sauƙin dukkan su nukura ne ya ce fal usuru shi tsananin nan zukiran marrata ne an ambace shi har sau biyu aya ta farko da aya ta biyu ko ce ta ambace shi ma'arifan abin yi wa ma'arifa wal usuru shi kuma tsananin an ambace shi marrata ne shi ma sau biyu amma munakkaran abin yi wa nukura. To fa kana isnani sai shi saukin ya zama guda biyu ne. Shi kuma tsananin sai ya zama guda ɗaya ne. Kama a ta kamar yadda yazo aiwara da kamar yadda yazo a hadisi. Annabi na daga annabin mu Ahmadu sallallahu alaihi wa sallama. Bi kauli da faɗinsa shi maza Allah a kawai ya faɗa. Laraba ne suka je suka yi taɓaɓa suka gano dalilin wannan magana ta su. Manzo Allah cewa lan ya galiba usulun yusrain. shi abin da ya faɗa ke ya ce usurun tsanani guda ɗaya don ya gani ba yusraini ba zai taɓa rinjayar sauƙi biyu ba inda sauƙin guda biyu ne yusuran yusra shi kuma al'usuru al'usuru sun dunkule sun zama guda ɗaya to ba yanda za a yi tsanani ƙwaya ɗaya sauƙi biyu sun masa taron dangi suna faɗa da shi kuma a ce ya gallabe su ya rinjaye su daidai saukin guda biyu tunda sun fi shi yawa sai su rinjaye shi ko to wa zalika wannan fadlun falala ce minhu daga Allah subhanahu wata'ala wa bisharatan da albishir da yayi li ummati nabihi ga al'ummar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama dama ita a surar gaba ɗaya an raba ta kashi biyu ne bangaren ta na farko tana faɗin falala da Allah ya yi wa manzan Allah kashi na ƙarshe kuma yana faɗin falalar da ya wa wannan al'umma to wannan shi ne yake bayanin falala na al'umma manzan Allah fa inna ma al'usur yusran inna ma al'usur yusran fa idza faragata fansubu ila rabb wannan duk falalan al'umma ce amma ka dauki alam nashra laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada dhahrak wa rafa'na laka zikrak to wannan ana maganar falala da darajojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane da ba wayoyin guda takwas ne hudun farko suna bayani akan falala da darajar manzon Allah a hudu na ƙarshe kuma suna magana akan falala da darajojin wannan al'umma shi yasa annan ma ya ce maka wa zalika fadlun minhu wannan falala ce daga Allah subhanahu wata'ala wa bisharatan da bishara li ummati nabiyihi ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama amma qala al-qa'il kuma yanda wani mai hikima wani arifi yake cewa idza shtaddat bika balwa idan bala'i ya tsananta gare ka a rayuwar duniya to fakir kai musulmi ka yi tafakkuri ka yi tunani ka yi tadabburi fi alam na shara cikin surar ta alam na shara fa usurun domin tsanani ne guda ɗaya bai na yusureni yake faɗa tsakanin sauƙi guda biyu iza fakarta in kai tuna wannan kai tafakkurinsa to tafrahu za ka yi farin ciki ka ce ashe tsananin ma mai karewa ne tunda sauƙi har guda biyu ne to da yace al-adnani din nan kama ta an ahmad al-adnani al-adnani suna ne na wani kaka na manzan Allah al-mansub wanda ake danganta manzan Allah ila jaddihi ko ana danganta manzan Allah zuwa ga kakansa adnani alaihi min Allah sahaibu ridwani sahaibu ridwani giragizan yardar Allah tabbata alaihi ga sayyiduna adnan min Allah daga wajen Allah alhamdulillah kuma kala